أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي شاهدوا قوة بير هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقمك زوى مدينة shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha tara a satin da ya gabata mu tsaya akan aya ta talatin da bakwai ne zuwa ta takwas za mu ɗauko daga ta talatin da shida kuma yanzu mu ɗan dawo baya kaɗan sai mu ɗora saboda alaƙa tsakankanin ayoyin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya Allah ya karbi rayukanmu na akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mala Allah ya ce wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون
الله سبحانه وتعالى وقالوا سنفتا mun faɗi a cikin satin da ya gabata cewa waɗanda suka faɗi wannan magana nan ba su fito a fili ba ƙarara amma a cikin suratul ra'ad Allah ya yi bayanin su wa yaqulu alladhina kafaru laula nuzila alayhi ayatun min rabbih innama anta munzirun wa likulli qaumin had aya ta gabanta kuma cikin nafsu sura wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana cikin suratul ra'ad kenan dai kafirai ne suke cewa me yasa ba a saukar masa da aya ba ba wai ayat ce ba a saukar ba a'a an sabkar da aya amma irin wanda su suke son a sabkar an sabkar da ayoyi na shari'a ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim sannan an bashi ayoyi waɗanda suke wato kauniya mu'jizoji waɗanda ba ma ayoyin da ake karantawa ba an gane ko domin Allah subhanahu wataala ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir da haka yana da mu'izzoji sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ayoyi na alqur'ani kuma yana da mu'izzoji daban-daban waɗanda Allah subhanahu wataala ya bashi kamar yadda ana ganin wani lokaci ruwa suna fita daga ƙarƙashin hannunsa in ana da buƙatar ruwa a wani lokaci wani lokaci za a ga yama dutse magana ko ku tattaran wato ice wanda ya kasance cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya kama da haka za a ga aya ga ta ta tabbata an gane ko to dan haka dai su ba waɗannan ayoyi suke zance ba ko na alqur'ani kuma ba ayoyi waɗanda Allah yake bayyanawa ba dan saboda su nuna gaskiyar da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ayoyi irin waɗanda su suke son a kawo ma'ana su ne za su nuna ma Allah yadda suke so shi yasa sai su kirkiro wannan gobe su kirkiro wannan jibi su kirkiro wannan wai abin da ma suke bukata sun fi son a ce Allah ya magana da su to in Allah zai yi magana da ku kai tsaye ko ba haka ba ai ba kuma sai an yi turo manzo ba ko ba haka ba wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana suna son su yi gaba da gaba da Allah laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya me yasa Allah bai muna magana ba kenan kaga in Allah zai yi magana da su ai ba bukacin turuwan manzo an gane ko kenan nan aya wadda su suka bukaci a kawo ta to qul kace min rabbihi daga ubangijinsa qul kace da su inna allaha qadirun ala an yunzila aya lalle Allah yana da ikon ya sabkar da aya a lokacin da ya ga dama cikin ganin damarsa subhanahu wataala dan haka wannan hujja da manzo sallallahu alaihi wasallama ya basu masu malaman tafsiri suka ce to ai wato kowa ma zai iya kafa hujja da wannan yanzu misali in wani mutum ya zo ya ce shi annabi na an gane ko sai aka ce to ni a hujjar ka ka kawo aya sai ce a'a Allah da ya aiko ni yana da izinin ya sabkar da aya sai suka ce to ai kowa yana da yana iya faɗin wannan magana ko ba haka ba sai aka ce a'a da ba an bashi wasu mu'ujizoji ne waɗanda ba su yarda da su ba kaga yanzu makareci suna iya cewa inna Allah qadirun ala an yunzila aya sai a ce to shi abinda zaka tahaddi da shi ina yake shi abinda anka kalubalance su da shi shine alqur'ani kenan tunda yana da alqur'ani don ya ce inna Allah qadirun ala an yunzila aya ba irin hujjar makaryata bace da za su zo su ce inna Allah qadirun ala an yunzila aya kun gane wannan da kyau ina fata an fahimci ni kenan ma'ana hujja ce ta manzo tare da alqur'anin da aka bashi da ba dan an bashi mu'jiza ba da kowa ma zai iya iddia'in wannan yace inna allaha qadirun ala an yunzila ayata an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce walakinna aktharuhum sai dai mafi yawancin su dama in ka ji mafi yawa wani lokaci banna ce fil ghalib da yawan mutane suna karkata ne zuwa ga abin da yake ba mai kyau ba ina fata an fahimci ni sha'ir yace alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru والشر في الناس لا يفنى وإن منع الخير في الناس شيء الخير أتكم متاني مصنوع suna aikata shi idza jubiru in an tilasta su da wuya mutum ya aiki alkhairi sai an tilastar da shi zuwa makaranta sai an tilastar da kai ko ba haka ba taimaka ma iyayenka wani lokaci sai an yi ma wa'azi an kewaye ka an danne maka gidan wuta sannan ka aikata zuwa masallaci akwai wahala wato taimaka ma matarka akwai wahala taimaka ma ƴan uwanka akwai wahala duk abin da zaka yi na alkhairi akwai wahala amma shan giya bai da wahala sai makaruwa mota bai da wahala yin ƙarya bai da wahala caca ba su da wahala ina fata an fice ni sai makama mutanen banza bai da wahala shi yasa masnu'un idza jubiru mutane suna aikata alkhairi amma lokacin da aka tilastar da su washarru fin nas amma sharri a cikin mutane la yafna bai karewa wa in muni uko da ana hanasu sai sun aikata sharri saboda ɗabi'a ce ta mutane Allah shi mu da tsari to dan haka dai walakin na aksarahum mafi yawancin mutane ko mafi yawancin su mun kama magana guda biyu shin dukan su ne ko ko jagororin ne adda sanin sauran basu da sani la ya'lamuna basu da sani akan malamai su yi maganganu da dama cewa sabkar da mala'iki ba alkhairi bane gare su ko kuma da dai maganganu da malamai suka kawo amma in mun duba cikin suratul anbiya duk abin da zai tattaro maganganun malamai shine Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamuna alhaqqa fa hum mu'ridun rashin sanin gaskiya shine ya kai su ga wannan ko ko sun santa sun ki aiki da ita an ɗauke su matsayin jahillai ko ko saboda yawan mu'arada da gaskiya har Allah ya kai ya rufe idanunsu da hankulansu ba sa ganin gaskiya ina fata an fice ni walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai ba su da sani rashin sanin nasu wato da wannan ne waɗansu malamai suke cewa kafirran wannan zamani sun fi taurin kai da ta'addanci da kafirran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta kowace fuska ba ta wata fuska yanzu misali in muka duba a wannan lokaci da muke ciki akwai waɗanda ake ce ma wato almulhidin ko almulhidu da ashiyu'iyya irin mutanen rasha da irin mutanen china an gane ko suna inkarin akwai Allah da falasifa filozof waɗanda suke cewa mu yanzu in za a karantar da matasa a cikin premier ana cewa SPGA exist SPGA akwai Allah ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce to ta wannan fuska su Abu Jahal suna gaban su menene dalilin suna gaban su su su Abu Jahal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah za su ce Allah ya halice su to su waɗanda an ce su ce a'a ba Allah bane ya halice su ina fata an fahimce ni fitrat ce ta riga ta lalace har ta kai tana inkarin Allah subhanahu wataala shi yasa da ake cewa dukkan kafirai sun yarda rububiyya ta Allah wani lokaci ita fitra akwai abin da zai zo sai lokacin da suka shiga cikin matsala za su dawo ma Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni yanzu in musiba ta sauka yanzu kana ji ana kiran Allah ina fata an fahimta dan haka dai la ya'lamuna nan basu da sani babu jahilci irin mutum bai san Allah subhanahu wataala ba Allah da ya halice shi a ce mutum bai san Allah ba to kaga Abu Jahl ya fi shi hankali Allah shi mu da sani sai Allah ce wa ma min dabbatin fil ard
wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض باب وتدبى وانتسك أبايا كسا munci in an ce dabba da yawa suna cewa shi ne abin da yake rayuwa akan ƙasa duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a cikin suratu shura cewa ko cikin sammai an gane ko akwai abin nan dabbobi wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ma min da kaga fihi makin nan yana koma zuwa ga as-sama'u wal ardh jinsin su kaga wanda ya nuna wannan tafsiri abinda da jamhurin malamai suka tafi cewa wato dabban nan dai akwai ta a cikin sama ina fata an fahimce ni waɗannan dabbobin kuma wato arzikin su yana hannun wa yana wajen hannun Allah subhanahu wataala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha har wadda a cikin sama illa ala Allah rizquha dan dukkan su suna da bukatuwa zuwa ga Allah kaka ce fil ardi na ana nufin wadda a cikin kasa shi yasa Allah ce wa ka ayyin min dabbatin fil ard la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha ba ina ga babu fil ardi kin sannan kuma a cikin suratul nahl Allah subhanahu wataala ya nuna cewa da mutane walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma talaka ala zahriha min dabba an gane ko da Allah subhanahu wataala zai kama mutane da abin da suke aikatawa an gane ko to ma taraka ala zahriha min dabba da bai bar a doron kasa ba wata dabba ina fata an fahimce ni to anan kana iya kace a to aina an ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihi an gane ko sannan kuma walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu a cikin suratul fatir ma taraka alaiha can ala bahri hanan ko alaiha min dabba to me yasa aka fitar da mutane an ce kuma dukkan abin da yake tafiya kasa dabba ne a tana yiwa ita na an kawo annas ɗaya daga cikin jinsin dabbobi sannan aka ce zuwa ga am gaba daya to kuma me yasa za a halakar da dabbobin saboda su dabbobin an halicce su ne dan amfanin mu ina fata an fahimce ni an halicce wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an minhu an halicce su dan amfanin ku kenan ba za a bar su ba ba dan sun aikata zunubi ba ina fatan kun fahimce ni da wannan mutum zai fahimta dabbobin kuma Allah ya faɗi an halicce su ne daga ruwa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma akwai sabani shin dukkan su daga ruwa tun da dan adam ba daga ruwa wato daga ruwa aka halicce shi ba annabi adam alaihi salam an halicce shi ne daga tabo wadansu malamai suka ce a'a an halicce su da wani sinadari kuma da ruwan domin an an kwaba lakan da ruwa kina akwai wani sinadari na ruwa tare da adam ina fata an fahimce ni wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in to shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan an gane ko Allah subhanahu wataala ce to wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba dake cikin kasa wala qa'irin ko tsuntsu ya tsiru bi janahihi wanda yake fira da fikafikansa an kawo janahihi guda biyu mun yi bayanin maganganun da malamai suka kawo anan sai dai nan ko ta'kidina ko lil umumina ko ma menene ana danganta gaba zuwa ga aikin da take yi ina fata an fice ni domin za a ce mutum yana magana da bakinsa yana kallo da idonsa ko ba haka ba kenan danganta abu zuwa ga gaba yana nuna cewa wannan gabar ita ce take yin wannan aiki to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da cewa hankali yana ina yana cikin zuciya ba yana cikin kwakwalwa ba domin Allah ce afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya aqiluna biha kaga tunda zuciya ita ke hankali bai ce fatakuna lahum azhanun ya aqiluna biha ba ina fata an fahimta kenan zuciya ita ke da hankali an gane ko sannan kuma ilimi yana ina yana cikin zuciya bal huwa ayatun bayyinatun tace ni fi suduril ladina utul ilm fi tufidu sarfiya amma sai ake ilimi yana cikin kai hankali yana cikin kai a tana yiwa ita kwakwalwa tana da wani kaso wanda waɗansu malamai suka yi jami'i akan suka ce to wato ta nan na abin yake da alaƙa tunda tana da wuri daban-daban na gabatar da ayyuka amma dai shi rashin qur'ani ga abin da ya tabbata shi yasa kowace gaba ana danganta ta da abin da take yi ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها أشفقه شنا تزوجها ولهم أعين تتي لا يبصرون بها دومين كلون ده إدو أكي ولهم آذان لا يسمعون بها أشي ده كنوا ني أكي جي كوكون ني ina fatan kun fahimci wannan da kyau to dan haka kenan janahai danganta wa fira ya nuna cewa wato ba za a yi firan ba sai da fikafikai don haka yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan kan yan filozofi da yan falsafa su zo su wuce da kai ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم face wato al'ummomi ne tamkarku an gane ko in an ce umamun amsalukum wato akwai inda kuka yi wato kamanceceniyar da su don waɗansu malamai sun nuna cewa komi zai iya shiga cikin wannan dabbobi sun shiga ciki tunda Allah ce wa min dabbatin fil ard qa'irin sai waɗansu malamai suka ce komai zai shiga ciki wato ta hanyar tauhidi kadai da Allah subhanahu wata'ala to alhali ko wannan kuma ba dabbobi ɗaya muka yi tarayya da su cikin wannan ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi akwai abubuwan da muka kamance ceniya yanzu in muka ɗauki su abubuwan da misali suke ba dabbobi ba sannan kuma ba tsuntsaye ba masalan wajen sabanin launi da launi mun yi sabanin launi nan Allah subhanahu wataala cikin suratul rum ya nuna cewa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayati khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum to su ba Allah subhanahu wataala ya faɗa wa min aljibali juzun bidun humrun mukhtalifun alwanuhu wa gharabi bisu amma akwai inda kuma aka bambanta dan adam yana da haiwaniya ya motsa yayi tafiya waɗanda su kuma ba su motsa ba su tafiya shi yasa ba za a yi umumin wannan wannan gaba ɗaya ba an gane ko alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru tace wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adab kenan dai dole inda muka yi kamanceceniya nan za a hada mu kaga kuma wato duwatsu da sauran abubuwan da ba sa motsi ba za a kira su ummatul abin nan ba kamar a ce masalan ummatul ashja sannan kuma ba a cewa ummatu abin nan da yake da suna a ce al-aljiba ba a kira su al'umma ina fata an fahimta yasa wannan dai tafsirin na cewa dukkan komai zai shiga ciki tafsiri ne wanda yake yana buƙatar sai an dan ja da baya an gane ko illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkar ko ta wata fuska suna da bukatuwa zuwa ga Allah ta hanyar arziki kuna da bukatuwa ta hanyar arziki shi yasa Allah ce ka ayyin min dabbatin la ta'milu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ta fuskar arzikawa da ku da su kuna da bukatuwa zuwa ga Allah ina fata an fahimta to daga nan wadansu suka samu matsala ta aqida suka ce a to an ce illa umamun amsalukum al'ummomi ne tamkar ku kenan za a yi musu hisabi ranar tashin alkiyama ina fata an fahimta tunda an ce amsalu na suke mu za a yi mana hisabi kuma za a yi mana hisabi ba za a yi mana hisabi aljanu za a yi musu hisabi za mu zo kan wannan matsala cikin wannan aya za a yi musu hisabi to ya aka haka kuma an ce illa wumun amsalukum sai mu ce musu a ku saurara ku ji wannan wato khalal ne tasgaro ne ko kuma wato cikas ne a cikin akida hadisi ya tabbata wanda Abu Hurairah ruwaito shi na cikin sahih Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hujjatu na tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za wallahi za ku wato bayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abutan su yawmul kiyamati ran tashi alkiyama hatta yuqada lishatil jalha hatta lokacin da za a wato yin kisati shine yuqadu ga alqawd ne shine sake ke ne ya ji malaman zauri suka ce mina shatil wato lishatil jalha wato akuya wadda take aljalha wadda ba ta da qaho mina shatil qarna daga wanda tana da kafu to kaga wannan sai suka ce a to ai shine illa umur amsalukum kaga za a musu hisabi ke bayan ai musu hisabi to ina zan san zuwa wuta da aljanna shine kamata mu kalla an gane ko to irin waɗannan dole na soshin suna da buƙatar musamman wannan zamani da muke ciki a yanzu mutane su fahimci irin waɗannan na soshin da kyau domin mi domin za a iya samun matsala ta aqida wani mutum ya zo ya bugar da kai ko ya ce maka hadisin nan ba gaskiya bane ko ya ce maka to cikin addinin ko an ce kaza an ce kaza yadda za mu fahimci wannan bari mu dan karanto wadansu na soshi akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin sunan Abi Dawuda an ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un la tajuzu fil adahi hadisi yana magana ne akan dabbobin da ba su halatta ba ayi layya da su yace al arja'u al bayyinu wato al awra'u bayyinun awaruha wanda take makamniya ba ta gani wato makamcinta ya bayyana wal maridatu bayyinun maraduha wadda ba ta da lafiya marshiya lafiya wadda rashin lafiyarsa ya bayyana wal arja'u da kuma da take gurguwa ko gurmunya bayyinun zal'uha wanda kamar gurguntarta ta bayyana tana jefa kafa ana ganewa wal kasir allati la tanqa da kuma wadda ramamma in an ce al kasir to in muka dibi wannan ai sifofi ne da mata aka kawo to anan abin tambaya to in ya kasance namiji ne me hukuncin sa in mun kalli cewa yanzu da an kace wato lishati aljalha min ash-shatil qarara to yanzu misali a ran tashi alkiyama to shi wanda ya kasance ba shatu bane ma'ana ya zama to namiji ne ya za a yi da shi to kaga dole sai ka fahimci wannan nasi da kyau ko kuma a cikin layya in ya kasance namiji ne adda wannan illa me ya hukuncin sa kaga wannan na farko kenan akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib shi ma har yanzu wanda yana cikin sunan Tirmidhi sannan kuma yana cikin sunan da Abu Dawuda duk da yake Sheikh Nasiruddin Albani ya za'afa shi akwai malamai kuma da sun tasahaha shi yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umurce mu in zamu yi layya an nastashrifa al'aina mukalli nastashrif mukalli al'aina ido in yana da lafiya na dabba wal uduna da mi kuma da kuma kunnai to wannan istashrafa a cikin larabci ana amfani shi da abin da yayi kusa to shi yasa kalima kakka yi amfani da ita kowane lokaci saboda kallon da za a yi za a zo kusa shi yasa ce mata al-mustashrif domin cikin muktasar khalil in ka zo zaka wani lokaci ya ce maka bai halatta a sayar da dabba ba mustashrif sai ka ce a to al-mustashrif munan wanda an ka kalla bai halatta mutuwa za a yi a sai shi a'a shi nan mustashrif ana nufin wanda yake kusa da mutuwa dabba tana shure shure sai wani mutum ya ce maka nawa ka saya to kaga wannan ai ta ce ko ko wala wala da a ce mata sannan kuma mustalahat fiqhiyya ne wata rana muna karatun muktasar sai ya zo akwai wani wuri sai malam ya ce wa fi tawfiyati to kaga nan ma'abucin at-tawfiya cika in dai ba malamai suke maka bayani ba bayan an gane me ake nufi da ma'abucin cika wai in mutum zai rantsuwa zai tawfiyati in al'amarin ya shafi abin da ake aulawa ne ya cika ko bai cika ba kaga alwafa ina nuna cikawa to cika mi to kaga wannan dole ne sai ka kuma wajen malamai su yi maka bayani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma in bai inganta mutum da shi albani yace bai inganta ba in mun dauka akan ra'ayin wasu malamai wa Allah nuzahiya bi muqabala kaga muqabala muannas ne kan mu yi layya bi muqabala wadansu malamai suka ce wadda kunnanta ya dan kece daga gaba an gane ko ko ko wadda kunnanta ya dan yanke har ya sabko wala mudabara ko kuma wadda kunnanta ya kece daga baya an gane ko wala sharqa'a shine sharqa kaga wanda yace gabas ko a'a an ka ce ita ce wadda kunnanta ya tsage ya rabu gida biyu kaga nan ana fito zancen mata to sannan kuma hadisin yace wala kharqa kharqa kaga asalin al kharqu shine abinda aka wato hude ko suqbun mustadir shine wanda kamar cikin kunyar ta an yanka shi to sannan kuma har yanzu in muka duba akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin dabbobi idan mutum bai fitar da zakkarsu ga mutanen da suke da dabbobi aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi raƙumi an tambaye shi kaza sai aka zo da albaqar wal ghanam to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wato dabbobi yace aqsa to kaga aqsa da ainun da qafun da sadun da alif baki da alhamza sai an kace malamai sun kace muntawiyatul qarnaini ita ce wadda kahoninta ko kafanta ya lankwashe sannan jalha wanda adda jalha mun yi bayanin wanda ba ta da kaho wala abba da ainun da dadun da ba'un da alhamza da alif alkasiru qarnu hadakhili wanda daga ciki kawanta ya ya kari wadanda sifofi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce taqahu bil bilfiha ranar tashi alkiyama za ta rinka taka shi ana wato filin alkiyama kafin a hisabi da haka wannan dukiyar za ta zama mutum musiba ga mutum anan abinda muke son mu fahimta shine cewa da an ka ce wato mata misali an ce jalha kakkasa tsammanin kawai da mata ne kawai za a yi ba kamar yadda suratul ma'ida ta zo ta yi bayanin hurrimat alaikumul maytatu ai ba ce almayitu ba to kaga ko da almayitu da almaytatu duka gaba ɗaya sun haramta ko da lafzin ta'rif ne na biyu kakkasa tsammanin da aka ce hatta yuqala lishati sai ka ce a to ai an faɗi awakai to su ko kenan sauran ba da su ba a'a kakka fahimci wannan wannan an baka misalin ɗaya ne daga cikin dabbobi irin wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau an gane ko to sannan kuma wannan zai kai mu ga qadiyya ta taklifi su waɗannan dabbobin yaya nasu yake shin hisabin da an kai musu don a nuna wato kamala ta adalci na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ba wai don saboda za a yi musu hisabi ba domin akwai hadisi wanda ya zo hadisi sur na cikin musnad na Imam Ahmad duk da yake an yi sabani wajen ingancin hadisin hadisi yana da tsawo sosai amma Sheikh Ahmad Shakir ya ingantar da wannan hadisi yake cewa a wato bayan wancan hadisi wanda za a yi hisabi ga dabbobi za a ce musu kunu turaban ku kasance ƙasa kaga wannan ya nuna cewa ashe su ba za a kai su wutar jahannama ba an gane ko sai aka samu Ibn Kathir a cikin tafsirinsa a ƙarshen suratul naba amma ya kawo cewa arewar ruwayoyi na asa banda ma hadisin ko an yi sabani Abu Huraira ya kawo waɗannan asa ko ya ruwaito su Abdullahi dan Amr ya ruwaito su da sauran salaf su ruwaito waɗannan ya nuna cewa to kenan tun daga asa sun zo za a tabbatar da cewa wannan za a yi musu hisabi a ƙarshe za a ce kuni turaban lokacin da kafiri wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba zai yi gurin ya kasance irin yadda dabba gidansa ta kasance ko dabba ta kasance Allah shi mun tsari da wannan to sannan wannan yake nuna cewa sahabi ya ruwaito abinda zai abuwar ran tashi alkiyama abinda za a yi ne shiga cikin don ita kiyama wuri ne wanda baka je baka dawo balle ka bamu labari ko akwai wanda ya zo lahira ya bamu labari dan haka shi daga cikin mimma la majalil ra'ayi fihi kamar yadda malaman mustalahul hadith suke faɗa an gane ko To da haka irin waɗannan nasoshi na zancen taklifi sai ka fahimci cewa in an ce Allah ya umarci sammai da kasai ko suna mishi kaza suna mishi kaza su ba dan an yi mishi taklifi bane kakka je ka samu matsala domin zaka duba cikin suratul ahzab an ce sama da ƙasa ba su da taklifi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to wannan taklifi ne na shari'a aka so a dora musu sai musu karba ba amma da aka dora musu taklifi alkauni sun karba domin da Allah ya umurni kauniyan babu zancen ajayi Allah subhanahu wataala ce qala ta ataina fa'i'i nan sun yi masa da'a sai ka gane bambancin ina fata an fice ba sun saba ma Allah subhanahu wataala ba shi yasa zaka duba ka gani lokacin da Allah subhanahu wataala ke cewa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waliduna da abin da ake bauta wanda ba Allah ba sai kafirai suka ji daɗi suka ce a to ai Isa da mala'iku an bauta musu kenan su ma cikin wutar jahannama ba su shiga ko sun fahimci nassin ko ko sun nuna ba su fahimta ba saboda su yi suka cikin alqur'ani har Allah ce walam ma zuri babnu maryama masalan idza qawmuka minhu yasidduna wa qalu a alihatuna khairun am hu sai an kace innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mubadu sannan kakka ga cikin suratul baqara an ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sai to su hijara za a yi musu azaba ne har kaga wadansu malaman tafsiri su ce a'a wai saboda an riga an bauta wadannan duwatsun to ai ba an bauta musu bane a cikin yardar su sannan za su ce wa yau mai yahshurhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya kaga wannan yanzu za su bar gare su to zan ce kace za a yi musu taklifi ya kamata malamai su bar waɗannan abubuwan sai wato qadiyya kusan ta ƙarshe a cikin wannan mawdu'i shine abin da ya shafi aljannu su aljannu shin suna da hisabi ko ba su da sai kaga malamai wadansu suna karkace a'a aljannu in sun bauta ma Allah za su shiga aljanna in ba su bauta ma Allah ba za su shiga a cikin wuta domin taklifin mu ya shafe su menene dalili domin akwai dalilan da suke nuna cewa aljannu suna daga cikin taklifi na farko aya da a cikin suratul an'am wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajlan alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha kaga wannan ya nuna cewa ana musu taklifi sannan kuma daga cikin abin da ke nuna haka Allah subhanahu wataala ce sanafruhu lakum ayyuha thaqalan an gane ko ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan yursalu alaykum ashwabun gasunan dai wannan ya nuna su suna daga cikin taklifi sannan su da kansu sun faɗa sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا sannan sun faɗa a cikin suratul ahqaf sun kace inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya to dan haka yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan ahalin fatara kuma mun taɓa bayani kansu waɗannan waɗansu malamai sun ce suna wuta waɗansu sun ce ranar tashi alkiyama akwai dalilin da suke nuna za a yi musu taklifi waɗanda an kace suna da wuta nasu ya tabbata wannan ya nuna cewa in za a yi musu hisabi ranar tashi alkiyama za su saba ma umarnin Allah subhanahu wataala a ƙarshe sai kuma wato yaran mushrikai ƴaƴan kafirai a nan duniya hukuncin su hukuncin duniya ne ko da sun mutu su balaga ba babu zuwa mu ce a ba mu su musu sallah amma an tambayi manzo Allah su da auladul mushriki ko zarari zarari shi nuhin zurriya an gane ko ƴaƴa da zalun ne da ra'un da kuma ra'un kawai ne ya ce abin nan hadisin Abu Hurairah wanda cikin sahih Bukhari da Muslim an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah afara aita man yamutu wa huwa saghir to menene hukunci ko ka bamu labarin wanda ya mutu yana karami qala Allah a'lamu bima kanu amilina yace Allah shine mafi sani da abin da za su aikatawa akwai wata riwaya ma da aka samu cikin wadansu littattafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum khadamu ahli aljanna su za su zama masu yin hidima ga 'yan aljanna waɗannan ya tufu alaihim wildanun mukhalladuna hadisi ne na abi malik sannan kuma wato abin nan da malik kuma dan anas ya ruwaito wannan Anas bin Malik nake son cewa da Samura dan Jundab shina cikin wato al-abin na Muslim al-Mu'jam na Imam tabarani sannan kuma Imam al-Bazzar ya kawo shi dan haka dai qadiyya ta taklifi gaba daya yana da kyau mu fahimce su saboda abin da ya samu kai magana wannan wadan sun ce illa umamun amsalukum ai dabbobi suna shiga a ciki kina ya kamata mu tantance mu gane cewa su dabbobin wannan abin da za a yi musu ba wai za a yi musu bane don hisabi akai su ta ko aljanna a'a cika adalci ne na Allah subhanahu wataala mu muna da iqab za a yi azaba su kuma za a dauka mu wacce haƙƙinta shikenan adalci ya kare ina fata an fahimce ni illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkarku in an ce al'umma su ne jama'a wadda wani abu ya haɗa su ko aƙida ta haɗa ku ko ƙasa ta haɗa ku ko addini ya haɗa ku ko jinsi ya haɗa ku ko wani tunani ya haɗa ku ana kiransu umma an gane ko al'umma kenan wanda abin da ya haɗa su wannan al'umma kin nan dole sai ya zama to in ana son ka ci gaba sai tana da tsari tsari cikakke mu a wajen mu tunanin al'umma ya ja da baya musamman kasashen musulmi da Afirka babu tunanin al'umma mafi yawanci kowa ta kan yake su kuma a wajen turawa mutum a cikin al'umma abin da ya kamata ya zama to ɗan ƙasa na gari an gane ko ɗan ƙasa na gari su shi ne al'umma a wajensu domin mi domin zaka iya zalunta kowa amma kaka ci amanar kasar ka shi yasa suna iya kona kasar kowa su ci amanar kowa amma ba za su ci amanar ɗan kasar su ba an gane ko shi ko musulunci abin da ya nuna shine in kana so wato ka zamanto cikin kowace al'umma ka zamanto mutum na gari shi ya haka ne ake gina al'umma shi yasa in kana musulmi ka je a wajen waɗanda ba musulmi ba in ka tsabbaka musulunci yana yiwa ya zan sanadiyyar waɗansu shiga cikin addinin musulunci mafhumul umma kenan amma mu ba haka muke yi ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito shi yana cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal mu'min lil mu'min kal bunyan riwaya ta Imam Muslim al mu'minu lil mu'mini kal bunyan babu inna musulmi da musulmi kamar tamkar gini ne wato an aza birgi da birgi aza wani ya shuddu ba'dahu ba'da sashen shi yana gina sashi a yau mu tsaya kan wannan matsala kawai mu diba mu gani shin musulmi haka muke yanzu muna gina juna ne ko muna rusa juna shi ne abin da kamata mu tambaye kanmu mun koma kamar rayuwar dabbobi wanda ya fi karfin wani ya cinye shi ke nan magana ta kare akwai hadisi na Nu'man bin Bashir an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadil wahid taral mu'minina zaka ga mu'minnai a riwaya ta Imam Muslim kuma masalul mu'minina misalin mu'minnai ko ka gane su ko ka gane su a misalce an gane fi tawaddihim a cikin soyayya da kaurar suke ma juna wa tarahumihim da kuma wato tausayin juna da suke yi ko ba haka ba wa tarahumihim wa ta'atufihim at-tarahum ana iya cewa rahama su yi rahama zuwa ga juna ko tausayi wa ta'atufihim kuma tausayin da suke yi ma juna ka masalil jasadil wahid ko masalil jasadil wahid kamar jiki ɗaya ne idan shtaka minhu udwun idan gaba guda ta samu matsala take rashin lafiya tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma sauran jikin zai dauki as-sahar rashin yin bacci wal humma da kuma zafi yau ido in ya tabu sai ka iske duk sauran gabbai sun tabu duk wanda ya ciwon haure ina ganin ya san abin da ake cewa ake cewa abin nan ko ba haka ba ko ko wanda ya ciwon hannu abin da suka ce ma dan kakare ko wannan dan kakare din nan jiki gaba ɗaya zai dauki zafi wannan yake nuna a ce suna da alaka da juna to haka ya kamata musulmi su kasance shi yasa ma malamai na binciken ilimi a cikin ijazul ilmi suke cewa wannan hadisi mu'jiza ce ga al'umma ta yau saboda an nuna in gaba guda ta tabu dukkan jiki zai iya tabuwa yau likitoci sun yi bincike sun gano akwai alaka akan gabbobin jikin dan adam gaba daya amma ina mafhumul umma shi gare mu babu mafhumul umma kowa ta kace ce shi yasa cututtuka na al'umma kuma bayo aka fara su ba amma mafita ake nema ya za a yi a gyara domin mi domin in muka duba wato daga cikin manya-manyan cututtukan al'umma shi ne cewa za ka samu tsakanin matasa da tsofaffi ana samun matsala. Ina fata an fahimce ni yaran masu kuɗi matasa da kuma tsofaffin masu kuɗi yaran malamai da kuma matasa abin nan da malamai manya sai ka ce ana samun matsala a haɗu a yi aiki an kasa menene mushkila ɗin mushkila ɗin saboda shi ɗaya yake sun kullum ya kawo hargitsi tsakankanin mutane wannan abin ya tafi faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka zo za a rabon ganima ta badar sai matasa suka ce imamul suyuti a cikin jalalin in ka duba farkon suratul farkon suratul an'am zaka gani ashubban matasa su ne kima ashubban sun ka ce wannan ganima hiya lana ta mu ce li annana basharna alqitala domin mu muka je muka yaki wa qala shuyuhu sai tsofaffi suka ce kunna rida allakum mun kasance kariya gare ku mu ne masu taimaka muku an gane ko tahtar rayati karkashin tutoci an gane ko wala in kashaftum wato lafi'tum ilaina da dai kun samu matsala da gare mu za ku dawo mu sake ba ku shawara kenan mu da ra'ayin mu ne akai fala tasta'siru biha sakku ce za ku keɓanta da ita fa nazala ta aya ta sauka yas'alunaka anil anfal a ce samun rikici tsakanin matasa da manya ba yau aka fara ba amma neman mafita ake yi to shi yasa duk inda ka je duniya musamman game da al'amarin musulmi za ka ce akwai wannan matsala abin da ya kamata su na gaban a ba su matsayinsu su kuma na ƙasa su tausaya ma na ƙasa a haɗu yi ma Allah aiki amma ina ba duk ina ake samun wannan ba sai ka kirkiki ya tashi waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza duk sai a dawo a dai ma Allah subhanahu wataala aiki ci gaban al'umma kuma illa umumun amsalukum ci gaban al'umma yana da na jagorori na gaba su zamanto su za su taimaka ma na baya su ja su zuwa ga wani al'amari kenan kowa sai ya zamanto kai ya dauki ya rinka kallon laifin wani da zarar al'umma muna kallon laifin juna su ba da zamu yi aiki domin kowa zai kokari ya nuna kuskuren wane don saboda ya kubutar da kuskuren sa a'a ya za mu yi mu gyara gaba ɗaya mu ci gaba amma wane ya ce wane ya kaza wane ya ce wane ya kaza ba za a ci gaba ina fata an fahimta shi yasa wannan mafhumi na umma yayi karamci gare mu sosai shi yasa da an samu tun shugabanci to abin da zai dauka abu na farko da zai fara yin bayan anniya ba zai bautar da mutane domin gari yake ya fi mutane mutane kawai gaba ɗaya Allah ya halicce su yi sabu su bi su bauta dukiyar al'umma ta zama to ga hannunsa an gane ko jami'an tsaro su koma nashi ne ba na al'umma komai na kasa ya koma nashi shi yasa kullun ina za'a baya za a koma na biyu a rashin tunanin al'umma a wajenmu shine mutum zai sayar da al'ummarsa saboda biyan bukatocinsa nashi na karan kansa saboda kariyar kujerarsa zai iya bada komai a cikin kasarsa an gane ko daga ciki mutum zai iya talla da kazaya na al'umma irin yadda yanzu mutanenmu suke yi suna sayar da imani su saboda ko su sayar da al'umma saboda ta bukata yanzu in ka dubi matsala ta boko haram a yanzu duk wanda adda hankali ya gane cewa kasuwanci da ta ki kare ba domin akwai da ake ba kwangila ta makamai akwai waɗanda ake ba kwangila ta sayo abinci ba sa son wannan abin ya kare kaga dan mi kenan wanda yake sawa kullun babu tunanin al'umma sai dai tunanin ni zan samu to in ya zama to ana tunanin ni ba a tunanin mu to al'amari kullum ba zai ci gaba ba su ko waɗanda suke kokarin su yaƙe mu dama suna da al-khutsal kamila sun tsara daga nan zuwa shekara nawa duk abin da za a yi in ka ketare wannan tarko sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai na wannan kuma ci gaba ne zai yi shi yasa tadarrus suke yi daga wannan in su ɗauko kullum suke kawo abin da za a tattauna akan shi su zo su ce mace ba ta da yanci don saboda ku tashi ru ku ce ku kare gobe su ce kaza kullum ku kun zamanto kariya ne kuke yi ku ba ku da abin da za ku kawo sai dai a kirkiro muku matsalolin da za a zuwa a gari a tattauna da su a ce ba ku da kaza ba ku da kaza ba ku da kaza su ko wadannan mutane masu wayo ne suna da aqidatu tazabbub shine ka zaman to kai baka nan baka shine aqidatu turawa shine aqidar makiyan addinin musulunci yau karantarwa da muke gani mine ne ta koma ko boko ko abin da ba boko kai ba a koya maka yadda zaka kere kere ba ina fata an kunci ne baka iya komai ba amma dai ka iya turanci to amma kuma karatun yanzu na bokon ya zama to gashi gashi kama su suke taimakawa ana cewa ana karatun amma kuma bamu iya ba kuma bamu karanci addinin mu ba kaga mu bamu koyi bokon da kyau ba sannan mu mun baro addinin mu sai zama to aqidatu tazabbub ke yana daga cikin abin da suke yaɗawa a cikin al'umma kuma sun ɗauki ƙa'ima yanzu kasashen musulmai sun fito ne gadan-gadan za su yaƙa saboda sun samu bambanci akwai bambanci tsakanin tarbiyya da ilimi irin wanganin lissafi lissafi ɗaya an ƙara ɗaya biyu bai canzawa amma dan adam in kace kar zaka tarbiyyantar da shi tana yiwa bayan minti ɗaya canza ra'ayi shi yasa duk yadda suke tunanin duniyar za ta tafi ta canza musu ba haka shi yasa suka dawo ko wace ƙasa suna da sunanta ko wani shugaba suna da sunansa sun san abin da ya dosa ko ma wani matsayi gare ka in ma na sarauta ne suna da sunanka sun san inda ka dosa ko wani malami suna da sunansa sun kewaye ko malami na addinin musulunci ko wanda ba na addinin musulunci ba ko wani mawadaci wanda ke taimaka ma addini sun san sa suna tunanin ta wata hanya za a bi a karya shi sannan kuma kowane ma'aikacin gwamnati mai ƙarfi sun san ta hanyoyin da zaɓi a karya su duk mutumin da yake gaba da abin da suke so suna nan suna tunanin yadda za a yi ku talakawa ku zo ku yi ƙoƙarin cewa za ku taimaka ana kuwa kuna taimaka ma ƙarya ba ku da labari kuna cewa ba ku da laifi sannan da ku ake haɗewa a ɗarme ma ƙarya gindi to duk wannan ba zai samu samu cin nasara ba an watsa mu da jami'an tsaro ko ina waɗanda suke tunanin suke kallon menene muke aikatawa a jan shekara cikin kowane akwai za ka iske cikin mata akwai cikin mai tallar abinci akwai cikin masu tallar kosai akwai cikin masu mahaukata za ka iske wani mahaukaci ne ba mahaukaci ba ne a jan sai kare ne na fa cikin kowane inda baka san tsammani ba za ka same su suna da kowace irin ɗabi'a za ka samu a cikin kakka san tsammani mai bara daga cikin su a wani sadaka ɗaya ka bashi Allah ɗaya zai baka lada amma a jan sai kare ne na fata an fince ni sun shirya ma komai da komai amma abinda za mu gaya musu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin babu abin da za a yi da addinin musulunci mu mun yarda duk abin da za ku faɗa ku faɗa amma muna gaya muku cewa ɗan adam ya saɓa ma na'ura wanda take ita za a aza ta yi kaza ɗan adam ya wuce wannan kuma musulunci mu mun tabbatar da musulunci zai ci nasara wannan wajibi ne duk abin da za a yi a ba mu tsoro da cewa za a yi kasashen wannan aikin banza ne mutanen mu za su yi hijira kuma za su je can su rayu su hayayyafa kuma su mallake ta irin yadda Obama ya mallake ƙasar Amerika kuma su armi 'ya'yan turawa dan ita ba tura ba ruwanta wanda suke so za ta aura ko baki ne ko mamani ne ko musulmi ne ko mamini za ta aure shi abin nan da kuke wa gudu wallahi shi zai iske dole sai ya ci muku Allah shi muna tsari Allah subhanahu wa ta'ala ce illa umamun amsalukum sai face al'ummomi ne tamkar ku Allah ce ma farratna fil kitabi min shay ma farratna ai ba mu bari ba ko ba mu yi sakaci ba muka bar wani abu fil kitabi a cikin littafi al kitab nan malamai sun yi fassara guda biyu wadansu malamai suka ce lauhil mahfuz ake nufi da al kitab kenan komai yana cikin lauhil mahfuz akwai ayoyi da dama da suke nuna cewa lauhil mahfuz ya kunshi komai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin nan kitab arhil lauhil mahfuz ina fata an fice shi kan shi alqur'ani na cikin lauhil mahfuz ko ba haka ba bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz an gane ko to da haka ne waɗansu malamai suka ce lauhil mahfuz shi ake nufi waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nuhi wato ma farratna fil kitabi min shay shine alqur'ani imam fakhruddin razi yana daga cikin wanda suka tafi wannan da imam shatibi a cikin almuwafaqat imam shatibi wancan wanda yake wato yana da alaka da shari'a ba wancan da ilmul qira'at ba kala biyu ne dan kaka ka shiga cikin abubuwa to da haka shi ko tafi cewa ma farratna fil kitab abinda ake nuhi da alkitab shine alqur'ani waɗanda suka tafi cewa akan lauhin mahfuz ake nufi sun kafa hujja da hadisi na Atha wanda yana cikin sunan Tirmidhi suke cewa shi Atha yake cewa laqitu Walid ibn Ubadah ibn Samit na haɗu da Walid dan Ubadah dan Samit shi Ubadah dan Samit sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala an gane ko shi Walid yake cewa haddathani abi babana ya bani labari mahaifina قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزا الله تيرا da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam abu na farko wanda Allah ya halitta shine al-qalami malamai suka ce na awwaliya ce muqayyada domin al-arshi shine farkon abin da an fara halitta an gane ko ba wai al-qalami ba kenan hadisi sai za su zo baya ba kuma a ce hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine Allah ya fara halitta wannan wata su maganganu da wanda suke zakwa su ce ai hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara halitta wanda hadisin bai inganta ba ko ko a ce an halicci duniya da lahira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a wannan ba hujja bane wannan hadisin ba a takaice ma bai inganta na farko kenan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da ya sa halitta sammai da kasai ina fata an fahimce ni don a bauta masa don a tabbatar da tauhidi ba dan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko wannan kuma ba rage ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja bane a'a yana da daraja yana da kima ba wanda ya kai sa shine fiyayyen halittar Allah amma ka a dauko nassin da bai inganta ba a ce da shi za a yi tafsirin alqur'ani na fata kun fahimce ni domin nan ne muke samun matsala da wasu ƴan uwa sai su ce a'a ai abu na farko ai an halicci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo hadisin da yake haka nan kawo aya da na farko babu kawo hadisi ingantacce babu shi Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da ya halitta sama da kasai wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq tauhidi dan abauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an gane ko wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min don haka wannan magana ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun rage sun yi nisa daga gare ta an gane ko faƙala da huktub sai Allah ce ma alƙalami uktub kai rubutu fajara bima huwa ka'inun ilal abad sai ya rubuta abinda zai kasancewa ilal abad har zuwa abada riwaya ce wanda yake akwai riwaya ta Ibn Abbas wanda tana cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim ina fata an fahimta Mustadrak na Imam al-Hakim wannan hadisi ingantacce ne kaga ashe akwai alƙalamin da ya rubuta wato dukkan abin da zai kasancewa waɗanda kuma suka ce alƙur'ani ne ake nufi ma farratna fil kitabi min shay to sai sun kai istinbati wanda sati mai zuwa akan shi zamu tsaya mu bayani saboda ɗan kwasu fahimtar da kirki suka ce a'a alƙur'ani sunna tana cikin alƙur'ani don Allah ya ce wa ma atakumur rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب kenan sunna tana bayanin ne abinda alqur'ani yazo da shi mun fahimci wannan da kyau tunda ya bata shar'iyya ya bata dama ya bata kujerar zama tabbatata to kenan duk abinda sunna za ta zo da shi karkashin alqur'ani yake to ma farratna fi kitabi min shay duk istinbat inda malamai za su yi zai koma ne zuwa ga sunna sunna ko kuma zai koma ne zuwa ga alqur'ani shi yasa kenan shine shi yasa Imam Fakhruddin Razi ya tafi kan wannan da shi da Imam Shatibi sun yi bayanin cewa in dai Alqur'ani ake nufi ba wai komai yana cikin Alqur'ani ba a'a Qur'ani yayi ishara zuwa gare shi to akwai wani bincike na musamman wanda ya shafi wannan mas'ala musamman duniyar mutum musulmi sati mai zuwa in Allah ya kamar kan shi zamu tsaya mu bayyana ma mutane su fahimce shi da kyau saboda an shigo cikin wata sabuwar duniya ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar komai ba ce na cikin littafi alkitab wato fi'alun ne bi ma'ana wato maf'ul ma farratna fil maktubi min shay'in kin abinda aka rubutu ko kuma abinda wato aka rubuta an gane ko alkitaba cikin larabci lokacin tana zuwa da ma'ana ta rubutu ko ta wajabtawa ko ta daukan nauyi ko kuma ta zana abu ina fata an fahimce ni ru wato ka kawata abu shi ma kitaba ne mun tabbata wannan a cikin tafsiri na suratul baqara hariri cikin muqamata wanda ya cikin alghaz yace wa katibina وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب wato lugz ne yake kawo wannan lugha an ce lugz kamar ka tice ka tice a badda hankali to sai malamai suka ce duk abin da ke karantar da wannan baitutuka shine ra'aiti baiti ne sun kai kusan 41 ko da biyu in ban manta ba yace to ai wa katibina ai wa ra'aitu katibina na ga masu rubutu wa ma khattat anamiluhum harfan harf wato hannu su taba rubutu ba kaga zaka samu matsala wala qara'u ma khutta fil kutubi sai malamai suka ce su ne masu yin kawa domin asalin alkitaba dhammu shay'i ila shay'in ka hada wani abu da wani abu kenan shi ko mai saka shi na hada wani abu da wani abu sai ka fahimci wannan da kyau alkitab da Allah ce ma farraqna fil kitabi min shay malamai suka ce la lil haja ba dan Allah yana bukata ba dan la yadhillu rabbi wa la yansa kaka ce Allah ya rubuta don shi mantuwa an gane ko ko ko rubutun mala'iku da an kace mala'ika wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina kakka sa tsammanin rubutun da suke yi don Allah yana da bukatar zuwa ga rubutun a'a dan a nuna wallahu a'lam suna ma Allah subhanahu wata'ala biyayya sannan kuma dan za a fitan ma da shi ranar tashin alkiyama gashi nan wa kullu insanin alzalnahu ta'irahu fi unqih wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka an rubuta ma don ka karanta ba don shi Allah bai yammantuwa ba an fahimci wannan da kyau masaloli ne masu muhimmanci ga dalibin ilimi an gane ko kana yin shaida akan ka ranar tashin alkiyama gashi nan yana rubuce waɗansu malamai suka ce a'a rubbama wallahu a'lam an ce wato ma farratna fil kitabi min shay in shi Allah da bai mantuwa ya rubuta to kai dan adam an yi ne dan ka koyi hukunci irin na Allah subhanahu wataala ko ka koyi daga abin da Allah ya yi kenan kai ne ake son ka gani don kai ne don ka koya domin wani abu Allah yana yin shi don dan adam ya koya halittar dan adam tana ɗaukar wata nawa tana ɗaukar wata tara ko ba haka ba fil ghalib wata tara to amma dan adamcin ne in ya zo zai yi kusan shekara biyu kafin ya iya tashi tsaye amma dabba yau an ka haife ta kuma za ta tashi alhali ko dan adam ya fi dabba to kaga wannan wani hikima ce Allah subhanahu wataala an gane ko an halitta sammai da kasai cikin kwana shidda amma halittar dan adam ta ɗauki ta ɗauki kwanaki wata tara la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas dan a koya maka tsari a bi sai an bi a hankali a hankali ina fata an fahimce ni kenan qur'ani ya umurce ka da rubutu kuma ya umurce ka da karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan malamai suka ce ma farratna fil kitabi min shay da yawa tun da ba a samu nasi wanda ya nuna shi wannan allon girman sa ba wani zai tunanin to ai allon yana da girma ko ko ba haka nan bane sai ce to ai allon nan zai yi girma tun da an ce ma farratna fil kitabi min shay sai malamai suka ce a'a Allah ya bar wa kansa sani amma ba dole bane sai ya zan yana da girma domin dan adam Allah ya bashi ilimin yayi memory card kartu memowa ko ba haka ba da inda za a ce ma mutanen mu akwai na'ura wadda ta ɗaukar littafi dubu talatin ni za su ce sai ce ƙarya ne yau akwai kartu memowa sai a ce maka littafi dubu kaza a cikin ta ko na'ura za a yi akwai wani ipad da turawa america ta yi kusan ina ganin littafi dubu ɗari biyu da talatin ke ciki kenan in Allahn da ya ba turawa ilimin da suke iya sanya littafi dubu ɗari biyu da talatin cikin na'ura ɗaya babu bukata a ce dole sai Allah nan ya zan babba ku fahimci wannan da kyau ma farratna fil kitabi min shay an gane ko dan haka ba mu bar komai face na cikin littafi wato rubutu yana da muhimmanci a cikin al'ummar musulmi an gane ko duk da yake abubuwa ne waɗanda mu ba mu damu da littafi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da aka zo aka kama waɗannan asara na Badr ribabbin yaki abinda aka fara tunani waɗansu abinda zai zan sponsor kasu da shi shine su karantar da ƴaƴan musulmi saboda bayyiwa al'umma ta ci gaba matuƙar babu karatu jahilci ina cikin al'umma babu inda za a ci ba inda za a je sarwa ta tunanin ci gaba tana tare da ni tana tare da ilimi yau me yasa turawa suke mun abin da suka ga dama ilimin duniya ne da suke da shi wanda bamu da shi to amma mu kuma hanyar da kamata mu bi mu ci gaba shine karatu kuma ita ce abin da muka fi gudu ita ce abin da babu iya saka kuɗin mu a ciki sannan ita ce abin da in ba mutum yana yi babu karfa mishi gwiwa sai mu ta dariya duk wanda yake karatu sawa'an balle ma karatun addini sai mu ce aikin banza yake yi to ya za a yi kuma mu ci gaba littafi abu ne mai muhimmanci sannan kuma ta kasance to a makka akwai rubutu yawa ne an baida malamai suke cewa musamman dr muhammad usman ali fil adab islam wanda ɗaya ne daga cikin malamai ina ganin ɗan ƙasar filistin ne in ban manta ba ko sudan ina ganin ɗan sudan ne wanda yana karantarwa a jami'atul fatih ta ƙasar libya a cikin littafin sai kin cewa rubutu akwai shi da aka cewa an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan ba ana nufin babu mai rubutu daga cikin su ba a'a ana nufin mafi yawancin su ba rubutu don ni don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu in ko ba a san rubutu ba za a ce su rubutu sannan lokacin hadisi cikin warqa bin naufal wa kana yaktubu bil kitab al ibrani yana rubutu kaga tun a can makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kina al'umma ta kasance tana rubutu amma bai yadu ba kakka ce fil ummiyina cikin su babu wanda yake rubutu a jawo na soshi a saka gaba sai kai tsuru da ilmi sha'iri yake cewa ya musta'ir al kutubi da'ni fa inna i'arati lil kutubi ar fa ma'shuqi min ad dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru yace ya musta'ir al kutub ya kai mai neman aron littafai da'ni yace barni shafa min lafiya fa inna i'arati lil kutubi aru ni in ba da littafi na arwaya din kunya ne fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi abinda nafi kauna a rayuwata shine mi shine littafi yace wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ka taba ganin ana bada abinda ake kauna eh yana yawa mutun ya bada abinda yake so aro bayyuwa sannan kuma ɗaya daga cikin shu'ara mutanabbi a daular abbasiya ya nuna muhimmancin littafi yake cewa a'azzu makanin fi dunya sirajun sabihun wuri mafi wahalar zuwa ko kuma mafi daukaka sirajun sabihun ita ce rana wanda take tana tafiya kullum fi farkin yasbahuna yace wa khairu jalisin fi zamani kitab mafi alkhairin wanda zaka zama da tare da shi shine ni shine littafi domin shi kadai ne abokin da kullum yake ƙara ka bai rage ka amma wani aboki za a ci nasara wani aboki kuma in bayan Allah ba za a ƙari da tsiya Allah shi mu tsari shauki yake cewa ana man baddala bil kutubi sahaba iz lam ajid li wafiyan illa alkitab yace ni ne wanda ni canza ni musanyat abokanai na da mi man baddala bil kutubi sahaba ne dauki littafai bar abokanai iz lam ajid li wafiyan illa alkitaba ban sabu wanda yake biya min bukatata ba face sai littafi al'umma dole za ta kula da littattafai an gane ko to sai malamai suka yi sabani shin da har da cewa da rubuta wanne ne yafi wani sha'ir yace a'a shi abin da ya ɗauka rubutu ya fi muhimmanci. Imamu Shafi'i ya ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil ibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bain al khalaiq taliqa al ilmu saidun shi ilmi tamkar farauta ne wal kitabatu qaiduhu rubutu kuma shine abin da yake tabbatar da shi yace qayyid suyudaka bil ibalil wasiqa ka daure abinda ka abin nan ka farauto da igwai ko yaggwai masu ƙarfi wa min alhamaqati yana daga cikin wauta an tasi da gazalatan kaje ka farauto barewa wata turkuha bainal khalaiqi tariqa ka bar take cikin mutane ko yana yiwa kenan littafin ka kamata ya zama to boye to kaga wannan ya nuna muhimmancin mi muhimmancin rubutu sai wani ya ce a'a shi abin da ya gani hifzu yayi don yake cewa alayka bil hifzi duna al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha فالنار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها عليك بالحفظ والله انا امرتك da harcewa دون الجمع في كتب كبرت لانك تربطوا كان اجوا كان rubuta kan ajiwa fa inna lil kutubi afatun tufarriquha domin shi rubutun nan yana da ayyuba afat jam'i ne na afa an gari ko tufarriquha wanda suke dai dai da ita ko su lalatar kudin da littafin yace fa naru tahriquha in an kai gobara su kone wal ma'u yaghriquha ko yughriquha ruwa kuma yana nutsar da ita su lalace wan naru tahriquha sannan kuma abin nan wuta tana kone su fan naru tahriquha wal ma'u yaghriquha sannan kuma yace to wal fa'ru yaghriquha sannan kuma kusu zai je ya tittinye yace wal lisu yasriquha barawo kuma ya dauki akwai matsala ko babu amma malamai suka ce zance mafi inganci shine cewa na har da cewa a haddace na rubutawa a rubutawa aljam'u bainal qawlayn abin mu na karshe tunda an fara nuna min lokaci yayi shine cewa sha'ir yace littafi bai isa ka zamanto malami sai ka ji wajen malamai wallahi daliban ilimi su yi hatara idan lam yuzakir dhul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama fa kam min jami'in lil kutubi min kulli madhhabin yazidu ma al ayyami fi jam'ihi ama littafi bai isa ba ya baka da ake cewa al ilmu fi butun al kutub wasu ce al'ilmu fi afuwahil ulama a a shi na cikin bukun kutub shi na cikin afuwahil ulama su malamai su ne za su ganar da kai wani abu ko da ka gane shi a zahiri su nuna ma ga yadda yake larabcin bai isa zuwan ka jami'a bai isa sai ka je ka yi karatu wajen malamai wanda ya ɗauka ya ɗauka wanda bai ɗauka ba gare shi ta ƙari a ƙarshe za mu liƙe da kissa ta imamul asma'i wanda ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha imamul asma'i zamanin daular abbasiya akwai wani shugaban musulmi da ake kira haruna rashid To a wancan lokaci da ana son ilimi ya yaɗu, duk malamin da ya rubuta littafi in ya kai, in an ka auna nauyin littafin daidai zinare da za a bashi. wannan lokaci ba yanzu ba da ake ganin malamai su ne kawo matsala ko kuma malami sai yayi buga buga an ci bashi har an an ce eh, sun kace in bashi yayi wa kafa ga biya ne ya sa kai Harun rashid shine sarki to udaba masu waƙe su ne suka kawo hikimomi sai suka kawo suna kawo baitutuka daga baya sai daina biya sai ya kirkira wata dubara wannan dubara shine shi yana haddace kasida tun daga farko in an karanta akwai wani yaro wanda shi ko yana haddacewa ta biyu akwai wata yarinya tana haddacewa ta uku yanzu su ara da sun zo sun karanta kasida sai Haruna Rashid ya ce ai an kawo an yi irin wannan kasida a sha'ir ko da karanta Haruna Rashid ya karanta sai a kira yaro ya karanta a kira wannan yarinya ta karanta sai suka je suka kai ƙara wajen Asma'i Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i suka ce to fa sarki ya hana mun haƙƙin mu sai ce a'a yana son ya kare dukiyar al'umma ne amma kuma ni san mamini sai Asma'i ya je shugaban shugaban makauye sai ya zo ya ce to shi ya zo da kasida sai aka ce ka san sharuɗa eh ka san da sai in wani bai taɓa yin kasida bai ce eh ce to karanta kasida ka sai in mun ji babu wanda ya yi ta sai a baka ashe Asma'i ya haɗo kalmomi masu wahala tun da shine shugaban Udabawa an san shi amma yanzu ya shigo da shugaban shugaban kauye sai kasida wanda ake cewa sautu safiril bulbuli yace sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi tamili alma'u waz-zahru ma'an ma'a lahdi dhahril muqali wa anta ya sayyidali wa maulali fakam fakam tayammunin huzayyalun aqayqali قطفتها من وجنة من لثم هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي قالت له حين كذا إن هضوجت بالنقل والطبل طبطبطبي طبطبطبي طبطبطبلي شوى شوى شواهش على حمار الأهجلي والأود دندندنلي والناس ترجمجملي في السوق بالقلقللي لكنني مشيت هاربا على حمار أهجلي وغرد الكمر يميل ملل في ملل أنا الأديب العلمي من حي أرض الموسلي نظبت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل سيسر كيتي كاي تو يزو أدوكو قصيدة yace yaro ka harrace ce a'a yarinya ce harrace ta ce a'a yace to a dauko kasida sai azumi yace an rubuta ta ne akan kututturen dabino to kututturen dabino kaga ai ya saba ba fata ko sai sun ce kai mutumin can bai dace ko kamo shi ko da aka buɗa asma'i ne shugaban ma da ba'u sai ce asma'i kai zaka yi buɗa haka yace to ai ga sarki ka hada mutane haƙƙin su yace to na bari kowa zuwa ba shi haƙƙin su abinda muka faɗa ya zama to ne dai Allah shi ba ku dada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullah